أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدوم المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قرب الأقبابي فريد الدهري على الإبلاكي حاتم الأتماني أبو إسحاق على جبرانياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله الشيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد والأمن والصدق والأمانة والستر واللطف بجاه رسول الله يا همة الشيء ادري لنا بهذا المحضر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعنا ونظرنا في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه آه يومنا زمانا عدد أي كشا آه كوكما ييكا دليل قوم الشهداء zaman da muke na jawahirul ma'ani jiya mun tashi akan khilafa na manzo Allah ma'ana khilafatul rasulullah khilafa ya kasu kashi ne akwai khilafatun fil ardi akwai khilafatun alal itlaqi khilafatun fil ardi ya dawo da inna ja'alnaka halifatan fil ardi annabi Adam shi ma halifa ne fil ardi to idan mutum ya zamo halifa fil ardi manzo Allah shi kuma ya zamo halifatul lahi ne ba fil ardi ba fil ardi was samai kullu makhluqatil lahi ar-rasul sallallahu alaihi wasallama ya halifu rabbuna fihi to halifancin nan menene sila shine annasalu wanda shine yake ba da kowane irin abu shi na kawo in ka zamo halifa to dole akwai tanasuli da zai sadu da kai ko asbabu da zai sadu da kai wannan nasba shine maslan kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallama za a samu bangaren ci sha kusanta wannan siffa ne na aikin dabbobi ba wani abu dabba ci sha jima'i su ne aikinsu to dole tun da annabi muhammad zai zamo dukkansu suna zama a ƙarƙashin tatare ayaci madadi to dole akwai madadin da su samu daga mazalla sai mazalla ya zamo yana da irin wannan shine ma'ana hubbiba alaikum hubbiba alayya min dunyakum salasa ay an-nisa'u wa tibu waj'al qurrata ayni fi salati wayannan abubuwan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan taba'i'u dab al-baha'i'u akwai kuma taba'i'u na al-mala'ikatu la yakuruna wala yashrabuna ولا ينامون وهم عباد الله المكرمون su kuma shi yasa akwai ibadat wanda ake kama da shi shine mutum dan adam abu biyu ne dama dabba ruhi wa ma min dabbatin fil ardi dabba ruhi nasutiya dabba ce malakutiya ruhi ne saboda haka shi ne ke haɗuwa a jikin ɗan adam saboda haka Allah maɗaukakin sarki sa dukkan ɗabi'an dabba yana jikin mutum dukkan ɗabi'an mala'iku yana jikin mutum saboda me saboda wanda zai rike shin shine insanul kamili shi zai haɗa wayannan abubuwan saboda ya san ilalun da ke cikin abubuwan da ke cikin abin da aka yi babu wani annabi da bai yi kiwon tumaki ba me yasa babu wani annabi da bai yi kiwon tumaki ba. Me yasa? Ai saboda sanin ɗaba'i'unsu, ya san abubuwa ne nasu to akwai abubuwa kuma da yawa wanda suke kan nan saboda haka idan aka zo ana magana ana magana ne akan mahalukatu to tun da aka zo akan mahalukatu to a nan ne ake gane menene yaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake sai zamo komi daga rabbul izzati in ya karba da sunan ahmadu to zai saki abin ne kuma da sunan muhammadu zai karba da sunan ahmadu daga wajen rabbul izzati zai saki komi kuma da sunan muhammadu sallallahu alaihi wasallama muhammadin nan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina to irsalin nan shine nuzulin rabbuna irsalin nan shine yanzilu rabbuna yarsulu alaina bir rahmatihi wa fadlihi wa karamihi wa majadihi fi na'ibihi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shine wallahu alam idan ka tafi zaka ga wa hadha yunabbi'uka an hadaratihi sallallahu alaihi wasallama wannan abubuwan za su faɗa maka waye annabi Muhammad kenan eh hadaratihi al-muhammadiyyati wa hadaratihi al-ahmadiyyati eh hadaransa ta muhammadiyya ko hadaransa ta ahmadiyya suma qala radiyallahu anhu sai shau jani ci gaba da magana akai shine wajen tashi mu yau wa hilafatul insani alal awalimi hilafan mutum akan alam la takuna illa iza kana kullu juz'in min al-alam yajidu nisbatuhu fihi baya yiwa a ce wannan halifa ne sai an samu wani abin da yake da sila da kai saboda ta gunda ya samu madadi kenan baya yiwa ya zamo ka zamo kai ne halifa kai ne mas'uli kuma dole ciyarwarsu da shayarwarsu da lafiyarsu yana ta hannunka zai fito to akwai nasiba da za ta haɗu da kai wannan shine hilafa da aka yi wa ɗan adam mutum hilafatul insan alal awalimi ba yi hilafatul mala'ikati ba mala'iku wa daga sama eh to kace daga nan mala'iku ba sa zama halifan Allah jinnu ba sa zama mala'iku ba sa zama halifar Allah rauhaniyun ba sa zama halifar Allah saboda ba su tare abin da ake bukata ba Allah bai zuba musu ba amma insanul kamili ya tare duk abin da Allah yake bukata da tun da ya tare abin da duk Allah yake bukata ya saki wannan abin wa sayyidina rasulullahi ne saboda haka kowane irin abu zai nasabtu da shi wajen nisba فنسبة ما فيه للبهائم نسبة أبن كي تارد حضرة الخلافة رسول الله في البهائم من الأكل كذا يأكل النبي ينشي ويشرب النبي ينشى ويجامع النبي ينشى من نسل زوريا كوني ونسبة ما فيه, فيه للملائكة كما دو أبن كي سامن نسبة بانجل الملائكة min alwudu ila hadaratul qudusiyya yanda yake shiga hadaratul qudusiyya hadaratul qudusiyya wa wa kamalul hayman da cikan alhaymanu wato limuwa fi jalalillahi wa jamalihi cikin jalalan Allah da jamalan Allah fashtigalihi bil hadaratul ko fashtigalihi bi hadaratul qudusiyya da shagalansa da hadaratul qudusiyya wai hadaratul lati fiha al malaikatu su ko malaiku ai iyakan su kenan dama ataj'alu fiha man yafsidu fiha wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka ai haka ne ko to wai hadaratul lati fiha al malaikatu nan ne kuma hadaran malaiku la yashkulu an ta'diyatu huquqi hadaratul baha'ili mu'amalarsa da hadaratul qudsiya baya hana shi kuma mu'amalarsa da hadaratul baha'im da nafsul baha'im li kauni halifatan abinda yake karba wajen ubangiji rabbul izzati baya tauye shi a ce ya mance da kiyashi bai sha ruwa ba ko bai ba shi ruwa ba baya tauye shi ga barin sauro bai ci abinci ba yana mu'amala da rabbul izzati sannan kuma yana ba wa wa'innan haƙƙin kowanne a kujerarsa wannan shine kujerar khilafa na'am shine min al-akli wa shurbi wal jima'i wa sa'ir taqallibat al-bashariyya da wani abubuwa na juyawa basharu mutum wa hadhihi hadaratun wannan hadara la tashguluhu an al-wudu'i ba ta shagalantar da shi tsayawa wajen su kuma bada dabbobi abinci ko mutane biyan bukatarka rashin lafiyanka wani abu naka baya shagalantar da hadaratul halifa an lwudu'i wal haimani fi hadaratul ilahiyya ya kasa shiga ko ya kasa imuwa yana dauke da wancan hadaran domin la yaltafitu ilayhi tarfatan amma kuma bai fasa ba da wa'annan haƙƙin haƙƙin su ba fa innal kulla dukkan wa'annan min hadarataini daga hadarorin guda biyu mazahirul kamalati shine iswa eh shine iswa shine mazahir na kamala shi yasa ake kiran mazala insanul kamili saboda kamalarsa in ba wanda ya cika kai irin wannan kujerar ba bai isa yi wannan abin ba saboda siffa ce ta kamala ba siffa ta ijaziya ba za ta zo maka domin daga wannan za ka yi masalan yadda gane hadarar mazalla a yanzu dukkan munan muka ci assalamu alaika ya rasulullah zai ce wa alaikum assalamu ya haris ya sadi ya musa ya hasan ya baba ya duka a lokaci daya kuma ba irin yadda na faɗa nan ba a lokaci ne zai man da amsa bugu ɗaya in duk duniya ne kuma kowa zai kira shi da sunan shi a lokacin ya fara kaga wannan ai kamala ce ba ijaziya ba ne kai ko sai ka numfasa sai ka ce wa wa sai ka yi adafi shi babu adafi daf'atan wahida zai bayar duniya kuma kowa kira shi da sunan shi kowa ya kira shi da sunan shi ko da John ne ya musulunta ya ce abin shi da sunan shi John in ya ce assalamu alaikum ya rasulullahi manzon Allah zai amsa zai amsa ya hada sunayen gaba ke ɗaya kuma ya kira ku lokaci ɗaya kuma kuna gamawa yana bayar muku da amsa ba sai yayi tanadi yayi tunani ba kaga ijazi ne ai ijazi ne gajiyarwa ne to wannan shine kamala kamala to kaga abin da ake nufi fa innal kullu min hadartaini mazahirul kamalatil ilahiyya ai saboda me saboda rigan da yake ciki ne wa inna ma yazummu rat'u fi hadaratil bahimati ana zargin a kiwo a hadaran dabbobi idza shagala biha an al-istigraq fi hadaratil ilahiyya idan mutum yana ci ko yana sha idan wannan ci da sha ɗin a hadaran hilfa inda zai shagalantar da kai ga barin abin da Allah yake yi a lokacin to shi kenan lallai wannan mazmumi ne to shi kuma ba za a samu haka a wajensa ba mazmumi ne yuzam za a zargi haka ya shagalantar da shi ga barin shiga hadaratun rab wa ma in kana yuta likulli ziyakin haqqahu amma in yana cikin wannan hadaran yana bayarwa wanda shine hadaran hilafa fa zalika gayatul kamali wannan ya isa kenan eh shi ko sha zai manta da kai Allah dadi zai iya sa tunda ai mun ga mai jin kishin ruwa da ya sha ruwa ya sha ruwa saboda tsimuwa sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka na shiddatul farahi ma asabahu ko gashi istigiraki yayi amma Allahumma anta abdi wa ana rabbuka kaga karatu biyu zai baka wani lokacin eh wato daɗi na sa mutum ya mamance da komai eh amma ya ce Allahumma anta abdi kai ne bawana wa ana rabbuka ni ne ubangijinka kaga akhda lisanu li shiddatil farahi amma kuma asaba domin ya san Allah ne ya ka masa kaga agwa hadara ce ce babu tsatsiya ta zo a gurin domin ga zan mu ga madawaye kuma yana nufin yayi yabon ne zan mun ya shigo sai ya ce to abin da yake nufin ai ya ce Allahumma tun daga farko ashe huwa ma Allah ya muta'alliqun amma kalmar ta fito kuma daban eh dai bambanci to irin wayannan to anan wa ma sami'tu min itlaqil hadaratil bahiniya abinda kaji wa ma sami'ta abinda kaji min itlaqi hadaratil bahiniya na daga itlaqin hadarin dabbobi fala yutlaqu zalika alal kamil ba a sawa kamili ba ya yiwa eh ya ci abinci ya mance da Allah ya sha ruwa ya mance da Allah ko saboda iyalinsa ya mance da Allah ba ya yiwa wala yuqalu inna inna lahu shibatul bahiniya jaz'a karka nasabta masa wannan kai kuma ka faɗi eh karka nasabta masa eh wa inna ma yuqalu abinda ake faɗa inna fi mutlaqi insani min nisbatil hadaratil ilahiyya nisbatun inda al-bahayyi inna fi mutlaqil insan shi mutlaqil insan ilmu min nisbatil hadaratil ilahiyya nasba ga hadarin Ubangiji nisbatun indal baha'iri. Na? Ok, na wajenka, to munan inda, da ma da inda, da ya zai baka da larabcin ne, duk abu ɗaya zai baka. Nisbatun, nasba ne indal baha'iri a wajen dabba. ka gairi ha min jami'il mawjudati kaman wani dabba wajen jami'il mawjudati dukkan samuwa wa hadha min haythu takmili wannan ta bangaren cika ne fi mutlaqil insani cikin itlaqin mutum min kauni mazhara jami'il hadaratil ilahiyya shi mutum shine mazhari na jami'ul hadaratil ilahiyya mutum shine shine haka domin shi aka samar komi walaisa alallahi mustankirin din nan an ya jama al'alami fil wahidi to wannan shi ne an ya jama al'alami fil wahidi eh la min haisu zanni ba ta bangaren zargi ba intaha min imlahi alaina shau da abin da ya rubuta mana kenan wasu altu sai ya ce sai na tambaye shi wata jani radiyallahu anhu ana hakikatin ru'ya akan hakikan ru'ya allati warada fil hadisi wanda yazo cikin hadisi wa qawlu sallallahu alaihi wasallam shine fadin manzo Allah ar-ru'yatu salihatu ru'ya saliha kaga anna ru'yal mu'mini juz'an min 46 juz'an min an-nubuwati ru'ya yanki ɗayan daga cikin arba'in da shida na daga yankin annabta ruya akwai akwai hulum akwai ruya hulumu mina shaitani wa ru'yatu min Allah hulum dukkansu suna nan iri ɗaya amma akwai bambanci iri ɗaya ne amma akwai bambanci akwai bambancin hulumu da ru'uya amma kuma duk a bacci yake samun su eh a ru'uya min Allah eh wal hulumu min shaytani eh shi da ka ga gaba gaba ake ta yi abubuwa ne wanda suke munana wanda za jawo mutum taswirin abin da yake so na rayuwarsa amma ru'ya ba haka bane sai dai a Hausa muna kiransu dukkan su mafarki kawai. Fajabar radiyallahu anhu kana
a cikinsu akwai abin da ke sababin kowannen su.
Kowanne akwai, kowanne akwai. Ruhi ne yake yawo, gwargwadon ka gwargwadon kashin abin da za ka riska a hadartar sai na rasulullahi gwargwadon ka wajen wasa da sabawa gwargwadon yadda shaidan zai shige ka shi mata hazaransa ya baka shawara saboda haka daban-daban ne amma kowa yana zuwa halinsa ina ganin anan ma zai kama ka kaɗan daga ciki ilam shaudale ce anna ka sani annal ashiya'a allati yaraha an-na'im abubuwan da mai bacci yake gani hiya hawadirun hadiri ne hadiri ne turaddu ala qalbihi tana zuwa ba tana korewa ba eh, na kawowa yawa eh, turda ko in ce ala qalbihi take jawowa zuwa ga zuciyarsa fi halatin naumi a lokacin bacci wai sugul malakul muwakkil bi ru'ya shi ko mala'ika wanda aka wakilta shi da ru'yan yana yana yana sauwagar da ru'yan da suratun tunasibu zalikal hadiri sai ta sh- ta yi maka kama da irin wannan hadirin da yake zuwa masalan an zo maka sai nuna maka to wannan kaza ne a cikin ru'yan domin akwai mala'ikan da yake tafiya da abubuwan rai ala kadari ma ya rahu fi suratul mutahayyilati gwargwadon yadda za a gani a tahayyili ne hayal ne wannan hayalan kana iya ka ce ka kana kadartawa ga budurwarka da kake so ka aura mai kaza mai siffa kaza mai kaza mai kaza mai kaza to a hayal din in ka rike abun a cikin zuciyarka ana nana nan sai mala'ika sai ya zo sai bugo maka sai ga maka mai irin ta kuma hayalinka shine hadarinka abin da ka yarda da shi da shi yake zuwa shi yasa wani lokaci in aka sa mutum ya ga manzo Allah aka ba shi sirrin gani manzo Allah ana son ka kadarta manzon Allah a suratul jamali kamali ga kamala ga jamala zatan wasifatan ka kawo ka ajiye shi a wannan sifan za ka gan shi a wannan to za a iya nuna maka waɗansu abubuwa wanda za ka gane shi haka za a iya nuna maka to idan aka kai ga irin wannan abin da yake bayuwa wata ran kana zaune haka kawai sai ga abin kamar iya kifta hayal ne shine ma bainan naumi wali ya kazati mutum yana ganin wani abu kai ba bacci gaba ɗaya ba ba kuma ido faɗake ba amma ka nutsu kana tafakkuri a kan wani abu za ga abin kamar yana gulgawa haka to wannan shi ake kira hayal shine hayal to wannan hayal din shine ake sarrafa abubuwan da yake cikin zuciyarka in yayi ƙarfi da taswiri to shi kenan sai ka ga abin kuma da wannan hanyar ake ganin manzo Allah kuru domin in kai nisa kai karfi da shi sai fito maka kuma kuma ya maka magana kuma shi din ne gwargwadonka da gwargwadon tsayawanka da gwargwadon itimadinka gwargwadon kuma yadda za a yi maka na'am haka ne ko? Lirayi suratun tunasibu zalikal hatsiri, sai ta yi daidai da wannan hatsirin alaƙadar ma ya rawo fi suratul mutahailati. Wa hadihi wannan haƙiƙatuha shine haƙiƙan abu. Suma ru'ya, sannan akwai ru'ya, wasu gul ajisadi min al-maliki, yanda mala'ika zai shiga zai yanko jikin zai zamo irinsa lirra'i ga mai gani ala kadari kutihi watihi gwargwadon karfinsa almuta hayyalati wanda ya ta hayyilin wa baciha da rauninsa wal kuwatul mutahayyila shi karfin mai wannan hayalan ala kadari kuwatu kalbi sahibi gwargwadon sahibi hali gwargwadon karfinka gwargwadon yadda kake jazban hayala ya zo maka. Bayan kana alƙalmi sahiba tamamul khulusi idan zuciyar mutum ta zamo cikakkiyar tsarkaka ne ila hadaratul ilahiyya zuwa ga hadarin ubangiji kaga mutamakkina min safa'il yaqini to ta samu tamkini rusuyi tsayuwa daga tsarkaka ne yaqini abinda ka ganin haka ne abinda ka ganin haka ne saga lahul mulkul ajsadil hawatiri to mala'ikan zai kawo masa wannan siffa ta jiki irin ta hawadir ala kadar sifati gurgudun siffan abun summa amara min al-ghaibi alladunni sannan sai ayi umarni daga gaiba na ludunni yu'tihi al-ilma a bashi ilimi bi tilka surati da wannan suran wa ma tawili hada tawilinta wa ma yuradu bi hada abin da ake nufi yani fil qazati a fili sai ce na ga abin lokaci kaza na ga abin lokaci kaza za a nuna maka yadda abin zai kasance da komi da komi wa hada ta'diru min wa tawilu la yakhdahu to wannan idan ka faɗa wa mutane kai tawili ba za a samu kuskure ba duk abin da ka ganshin haka za ka faɗa kuma haka za gani gwargwadon ƙarfi ana neman ikhlasi ne cikin abu kulus wa yakunu musahiban lil kashfi zai zamo kaman kashfi ne abun asahi aw yuti al haqq amran akhara ko ubangiji ya bashi wani lamari daban fil ru'ya a cikin ru'yan idza arada an yu'allimahu bi amrin min umuri al ghaibi idan yana son an yi allimahu ya sanar da shi bi amarin min umurul gaibi daga cikin wani al'amari daga al'amarin gaiba idan shewasan din ya kawo a cikin littafinsa yana magana akan idan mutum zai babu da ijtihadi ya kawo wani misali to abin yana tafiya ne da tsoron Allah gaskiya ya ce idan ja aka al'amuru abu ya zo maka wa'anta lata dari a halalin huwa am haramun au makaruhun au mubahun ya ce to za ka kalli abun ne a cikin zuciyanka a zuciya ke kallo ba da idon wannan idon ba in ka kalle shi ka ga ya yi ƙura-ƙura in ka gan shi ya yi baƙi a zuciyanka haramun ne idan ka ga ya yi ƙura-ƙura makaruhi ne idan ka ga ya yi haske halal ne amma kai ne za ka kalle shi ba kallo na ido ba yau wato ya kawo shi a ɗan sashi a gaba ce ka kalli abu to daga zuciya to kaga a zuciyar wani irin karfin zuciya kai kake da shi a cikin hadaratul ilahiyya shine zai baka ba kawai in ka kalla ka ce wannan kawai ai daga gani ma haramun ne dan batta batta ba irin wannan ake nufi ba to za ka ji sun ajiye magana amma kuma yaya ainihin ta ina ke gane babu ijtihadat ko ma bangaren ulama ujuri wa ta'dil ai da wannan suke wari rikici sai mutum yana da tsoron Allah sosai zai iya gane wannan hadisin majruhi ne domin idan wanda ya fi wani tsoron Allah to shine hukuncinsa zai fi isbati akan ɗayan idan ɗayan ya yi bugun ‘ya'yan kaɗanya da nunanne da nunanne da ɗanye duk suka faɗo wannan in ya zo yi ta hakiki ya fito da shi shi yasa za ka ga mafiya yawa ana karfafa maganar iraki ana karfafa maganar ana karfafa maganar ahmad bin hanbali ana karfafa maganar abokin karatunsa ibn ma'in ko ana karfafa maganarsa abokin karatun imam malik ahmad bin hanbali ne domin jirgi wata ajil bai fito zamanin sai na maliku ba a sai da abu ya fara nisa tukuna aka fara jirgi da ta'adili to irin wayannan hukuncin ya za ka yi cin kowa ne kawai ya kalli hadisi ya yi busu iska kawai zai faɗi abin da ya gara ba ba ɓangaren ruwaya ba a rawi ba ɓangaren ruwaya ɓangaren rawi idan abin ya zo kai gama bincike ka ce wane na yi an masa jirhi da kaza saboda an same shi da ƙarya ko an same shi da yaudara ko an same shi da fitsari a gefen hanya ko an same shi yana tafiya yana cin wani abu kan hanya wannan siffa na rashin kamala ne saboda haka zai iya yin wani abu na illa wa hadisin annabi ta ce amma jaruhi ne da kaza eh ba wai kowane jurhi kowane jurhi yana kama da wani jurhi bane ba haka bane ba haka bane saboda haka malamai suke cewa hadisi idan hadisi ya zo dan an ce hadisi ra'ifi ne to ya fi karfin kowane malami a duniya ya fi karfin kowane maganan malami a duniya gaba daya hadisi majaru dan an ce fa'ifi ne to ba tashi bai ya fi karfin maganan ka kai a matsayin kai da kake ganin a bar wancan a kama ka domin ana samun hadisin sahihi amma rawi din da ya rawaito shi yana da illa sai a jurhantar da hadisin ta bangaren rawi lamin jihatin matani sai ce ya kawo hadisin amma kaza wani lokaci kuma ana samun fahimta ne kaman karo karo sai a ga hadisin ya yi karo to kuma sai zama ba karo ba ne asari gwargwadon fahimtar malami ne domin wasu tafi daga cikin malamai ma nan sahmin ayatin aunin siya na tibi khairin minha au misliha suka ce duk qur'ani ba wani ayat da yake soke duk qur'ani ba gurin da ba wani ayat take soke in dai an saukar da ita tana aiki a garin ku ne sokakkiya amma a garin wani tana aiki idan an zo ta ɓangaren mujarradin hadisi ne ana gan cewa ga hadisi ya ce kaza ga nassin qur'ani ya ce kaza ya ce ta ya za ya hadisi da nassin qur'ani to qur'ani ko hadisi ya warware qur'ani ko qur'ani ya warware hadisi domin ana samun hadisi haka suna shigan juna wajen ahkam to wayannan duk suna da wahala bangaren malaman jur'i wa ta'dil ne suke warwarewa kamar misali ولا تعلم النفس بأي أرض تموت ولا تعلم النفس بأي أرض تموت باب متمن بيسان رانا متوسا to kuma hadisi yana nuna ana sanin ranar mutuwa kaga wancan nasin qur'ani ne to sai a ce to hadisin ya warware qur'ani ya ce ba duka bane tunda aka ce wala ta'lamun nan su ba wai kowa ne ba illa qalilan minhu wanda suka sani wanda ba su sani ba su suka fi yawa saboda haka sai harshen ya zo da mafi yawan akan a hazu amma ba ka ce ƙarya ba ne in ka ce ƙarya ne to sai na babakar ya ce na ba da kyautan wuski biyar wa sai da Aisha amma bata karba ba gashi ya zama na magada ni zan mutu kaga ya sani sannan Bilal yake cewa gadan alƙal ahibba Muhammadun wa sahaba gobe zan mutu kaga zaka ce Qur'ani yayi ƙarya ne wannan kuma zaka ce yayi ƙarya ne kuma gobe ya mutu tare da jabiru abdullahi baban jabiru ya faɗa wa ɗansa ya ce gobe ina daga cikin farkon wanda za mu fita a wajen yakin uhudu ina ganin ni ne farkon kisa saboda haka ga 'yan uwanka mata guda biyu ka ji tsoron Allah ka rike su da adalci da amana kuma hakan ya faru ya rasu to irin wa'innan suna nan daban-daban to yin an ce babu gabaki ɗaya kuma gashi ne ya tabbata saboda haka to irin wa'innan to yin ka zo ƙaramin saninka sai ka ce ai ƙur'ani ya riga ya faɗa babu kawai to ba haka ba ne yawwa to sai an zo sai ka ga ƙur'ani yana tabbatar da wani ƙarfin wani abu ne ma na alƙur'anin to akwai irin wa'innan da yawa cikin ahkam Allah ka ba mu sa'a. To, أو زي لك أمر كوبر إذا أراد أن يعلم بأمر من أمور الغيب أمر الملك الموكل برؤيا أن يسوق له جسدا على أن ينزل ذلك الغيب الذي وقع بشيء الإهبار زي بعد العبادي ولم يكن ذلك من طارق الحاضري wannan ba wani mai kwankwasa bane tariqul hatiri alal qalbi a abu ne wanda yake wa inna ma huwa wahayul ilahi wahayi ne na ubangiji yake zuwa wa mutum a wannan lokacin in an ce wahayi kaga a nan gurin wannan amara al-malaku al-muwakkil bi ru'ya za a hori mala'ikan da ake horansa da ru'yan an ya suga da hujjatan a kawo shi jiki ala nisbatu zalika al-gaibi sai zo da wannan abun a gaibance allazi wa qabil ahbaru ya nuna maka duk abubuwan da ake nufi an sawwa an sawwara shi da wannan walan yakun zalika min tariqil hadiri karka ce wannan tariqul hadiri ne hadiri ne na banza a waje yake a'a wai na ma huwa wahayul ilahi wahayi ne daga ubangiji yake yi wa mutum a cikin wannan halin yujibu li ruhi almutamakkinatu min hadaratil qudsi wanda ake wajabtar da shi ga ruhi almutamakkinatu min hadaratil qudsi wanda aka makkanar da shi da hadaratul qudsi wa yu'ti al ilmu a bashi ilimi ma a tare da shi bi suratul shay'il mar'a da wannan suran abin da zai gani wa ma tawiluhu da tawilinsa wa ma yuradu minhu da abin da ake nufi da shi wa misal hada misalin wannan shine qaulu sallallahu alaihi wasallama fadin manzo Allah bainama ana na'imun wata rana ina kwance ji manzo Allah ko ina bacci kawai ban na ce kwance kamar na tsara kenan ko bainama ana na'imun domin ana iya yin bacci a zaune yawa wata rana ina bacci ra'aytu fi yadayya suwaraini min adhab sai naga munduwa biyu a hannayena min adhab na zinari fakarituma fakarituma sai na kisu fana fatima sai na hure su faɗara sai suka tashi fawaka a hadu ma bil yamamata wal akhara bil yaman daya sai fada yamama daya sai fada cikin yaman fa qila lahu sai aka ce masa ma aulatuhuma ya rasulullah me ya tawilin abin da ka ganin haka ya rasulullah fa qala sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ce aulatuhuma kazzabina ya kharjani min ba'di nayi musu tawili da waɗansu makareta guda biyu da su fito bayana in ka duba babu idza tsara a cikin bukhari kitabut ta'diri idza ga babu idza tsara a shi'an fil manami abin da yazo zaka ga wannan to kaga fitan musailamatul kadhabi daga yamama ya fito kuma sun ya fito da sunan annabi eh kaga abinda awwala awwalu awwal har rasul sallallahu alaihi wasallam kaga ruya ne wa nisbatu lati wa qa'a ta'diri biha nisban ake aukar da wannan ta'dirin lama kana zahabun asharaful maratibil ma'adaniya wa alaha saboda ta'abirin da nan ya kasance saboda zinari yana daga cikin mafi ɗaukakan martaban ma'adani na ƙasa wa alaha na saba rutubatar risalati fi martabatul adamiyati sai aka nasabtar da shi da martaban risala to tun da ya zama martaban risala risala a wajen wa yake komawa a wajen ɗan adam li'anna a halaka malatul insaniya domin shi ne mafi cikan kamala na mutum wala kamalu akbar minu babu wani kamala bayan mun faɗa al mala'ikatu afdalu wal insanu akmalu mala'iku sun fi fadala amma mutum ya fi cika a wajen Allah eh to saboda haka sai sawwara tunda zinari ne to lamarin yana komawa ne wajen ɓangaren mutum domin shi yake da kamalan haka shi kuma a cikin ma'adini na ƙasa babu wanda ya kashi saboda haka to ya kamata sai awwala su da wayan nan an gane sun ma'udifa suwarai ne sai ya raba wannan abun hannun ilaihi zuwa gare shi sun majalafi zira'i ya sanya su a hannayensa isharacin ila annahu ma waƙi fi waƙatihi wato abin za su faru a lokacinsa. Fasarar mafarkin za su faru a lokacinsa, waye da iya nemar tabatu za su ce su ma annabawa ne kamar yadda annabi yake annabi. Eh, kuma an samu. Wa ma bil hadisi min kauli sallallahu alaihi wasallama kazadina ya kharjani min ba'di maƙaryata za su fito daga bayana imanu min ilahi hukumin martabatul qurbi wato kazzabina ya karjuna min ba'adi bayan na fito a annabi ba sai na koma ga Allah ba tunda ba'adi ya ce min ba'adi ya karjuna min ba'adi to kuma sai suka fito a lokacinsa to min ba'adin ba'adul qurbi ne ba ba'adul buqdi ba ba sai na koma ga Allah ba saboda haka musailamatul kaddabi ya aiko manzo Allah mutane guda biyu da gashin baki ba gemu suka zo suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga wasiƙa an turo mu kawo maka aka karanta wasiƙa wa manzo Allah sai ce min musailamatu rasulillahi ila muhammadi rasulillahi fa'alam annal arda nisfuha laka wa nisfuha li abin da ya rubuta cikin wasiƙa kenan ya rubuto manzo Allah daga musailama annabi zuwa ga manzon Allah annabi to ya sani Allah ya raba ƙasa gida biyu rabi na shi rabi na na annabi Muhammad manzo Allah da ya kalle su sai ce ba dan ba a kashe rasulu ba umar suli ba wanda aka turo shi ba a kashe da na yi maganin ku to amma sai manzo Allah ya ce amma bado ila musailamatul kaddabi min muhammadu rasulillahi ila musailamatul kaddabi fa'alam annal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqina manzo Allah sai tura masa sai ce aje masa da shi shi kuma abin da manzo Allah ya nuna masa kenan to daga nan mace ce ta karya shi ita ma ta fito ta ce annabi ya ce amma sayyidina ababakar ne ya yake shi wannan a yakin yamaman wannan garin a nan ne aka kashe mahaddata saba'in wannan wannan yana daga cikin dalilin rubuta alkur'ani wannan dama duk wani masifa alhairi duk wani masifa alhairi ai gane shi ne yake da wahala amma babu wani masifa za ta zo ba alhairi ba ne. Ba, mun karanta baya a cikin alfauzu, akwai mutumin da ya ce wa ɗansa kowane abin da ka gani na masifa alhairi ne. Ya ce alhairi ne ba ba ya ce alhairi. To sai yaron bai gane ba, sai ya ce za su yi tafiya da ɗan. Suka fita suna tafiya da guzurinsu, komi ya ƙare abinci ya ƙare abin sha ya ƙare ce yanzu ba zai yanzu duk wannan wahalar da muke ma alheri ne ce alheri ne ya ce a hakan ya ce alheri suna tafiya suna tafiya sai so ga wani gari sun yi kusa da garin ya suka ce alhamdulillah yanzu za mu samu abin da za mu sha abin da za mu ci sun ta san masauri don su isa garin sai yaron ya taka itace da ya huda shi sai da ya kulla ta kan kafa da ya cire sai ya zama yana tafiya a hankali yana tafiya a hankali yana tafiya a hankali ba halin saurin fara sallallahu ilaihi malaku Allah sai tura musu mala'ika mala'ika da ya zo ya ce na ga fitowanku da manufanku. To ni kuma Ubangiji ya ce in halakar da garin da baki ɗaya, sai na ga kun tasan magarin ko kuma ba ku daga cikin halakakku. Shi ne sai na roƙi Ubangiji ya hana ku sauri, shi ne aka soki wannan yaro. Saboda zan halakar da garin ne ga baki ɗaya, in kun shiga kuna ciki. To shi ne wannan taka wannan abin jinkiri ne karku isa har in halaka din dan lokaci yayi sai ya ce wa yaron ka gane duk wani bala'i kowane irin bala'i da ya zo haka ne an yi wata annoba a masar yara ƙanana dubu ashirin ne suka mutu sai wani bawan Allah ya daga ni ya rabbi ya za ka yi mana haka yara yana cikin cikin zukatan iyayensu ka kashe su su dubu ashirin gaba ɗaya sai ta ji yayan zinani na rage muku bala'i duk wani abin da ka gan shi alhairi ne shine manzala yake cewa a jibtu li amri muminin al'amruhu kulluhu hairan ina mamakin lamarin mumini dukkan lamarinsa alhairi ne in asabar sarra'u shakara in yi abun farin ciki ya same shi sai ya gode wa in asabar darra'u sabara in abun bala'i ya same shi sai ya hakuri fa kana hairan lahu sai gaba ya bai nake nufi to wannan shine mazubin sufanci idan ka gane haka yau in aka baka naira dubu gobe ba a baka ba kar ka yi surutu kwana biyu ka fita kasuwa kana dawowa kamar ka zaki sarkin kasuwa eh wani ana bashi banda kai zai yiwu a baka wannan kuɗin ya ja ka zuwa zina wannan ba a baka kuma ba za ka yi tunanin zinan ba an tsare ka zai yiwu aka baka ka je ka saɓi Allah wannan haka ana ka ba za ka yi wannan tunanin ba kai an tsare ka ne don kar ka je ka faɗi a cikin bala'i ana baka wannan abun shi babu wani fatahi da zai zo yana da yana da kofar da yake zuwa da ita duk abin da kaga ya zo maka sai da tuna Zainab bint Jahshin lokacin da Sayyidina Umaru ya raba dukiya aka ba wa ummahatul mu'minina da aka ba ta kuɗin wanda da aka raba wa ummahatul mu'minin aka ba wa ahlu baiti rasulullahi aka ba wa ahlu badari an ware musu wanda rawatib za a ba su duk shekara ga abin da za a ba ku ku rike kanku saboda gidan musulunci an samu kuɗi da aka ba da ta ga kuɗin ta dinga kyauta da shi ta dinga kyauta da shi ta dinga kyauta da shi ta dinga kyauta da shi sai da ya kare da ya kare ta ce alhamdulillah wannan da na ga na fara shi farko na gama lafiya ban san wani shekara in umaru zai bani nawa zai bani ban sani ba kuma zan iya cin nasara kamar yadda na ci in ko ba zan ci ba ubangiji ka dauki raina kafin ranar da kwana hudu ta koma ga Allah Haka ne. A yau ana baka naira dubu ɗari to ana sauraron aza domin yana zuwa da bala'insa. Yana zuwa da bala'insa ne. Kai mujarradin kuɗin kake ganin kamar zai zo maka dan biyan bukatarka akwai bala'in da yake tare da shi da shedanun da yake zuwa da shi. Don haka zo sai a sarrafa ka. Abokin ka na sai ka fara dudura mar ashar kayi kuɗi. Wanda da kuna zaman lafiya. wani yana gani ya ce dama matan shi ta matsa mar zai sake aure sai ji same ta kama dukanta ya ce dukan kudin sa ne wannan haka ne amma duk mutum ba zai gane ba shi so yake kawai yayi yadda yake so ba haka kuma abin yake eh kuma ba yadda za ka yi kai idrakin wannan ko ka zauna da malamai ko ka yi karatu haka kawai ka tsinci abin haka akan hanya a ƙarya ne to wayannan su ne Allah ya kiyaye kaga ilahin min ilahin hukum martabatul qurbi ne ma qaraba shaw yuti hukumahu kaga wannan abin shine dalilin da sayyidina Umar bayan wafatin manzon Allah yace ni ina gani ya kamata a hada alqur'ani ba dan komi ba saboda mu ne na ƙarshe manzo Allah ya koma ga Allah kuma ga al'umman nan ita ce ta tashi kiyama saboda haka in ba hada alqur'ani ba na baya ya za su yi da me za su yi hukunci sai na ba muka da ce ba wanda ya isa ya sa shi abin da Allah bai annabi bai ba ya ce wallahi akwai alheri kaga dara alaihi darihu wa fahima an fahimtar da shi dama manzo Allah ya ce inna fi kulli ummatin muhaddasi wa in yakun fi ummati fa ummar minhum Allah yana magana da ummaru yana magana da ummaru to saboda haka daga nan sai ya ce Allahumma ka buɗa wa abubakar shira sadar abubakar kama sharhata sadari ka buɗe kirjin abubakar kamar yadda ka buɗe kirjina ya gane sai na abubakar kuwa sai ya gane ya ce eh lallai fa abin da umarun nan ya faɗa haka ne umaru zo ya ce na fahimci abin da kake nufi gaskiya ne to ya za mu yi sai to a kira usman a kira a wannan Usama bin Zaidin eh Sabitu a kira Abdullahi a kirawa ne a kirawa ne me ya kamata sai aka sa lajina na mutane shida shi ka fara rubuta mushafin farko a duniya shi ne ake kiran shi mushafu bakari shi ne mushafu bakari to daga nan shi ne abubuwa daga baya sai wannan mushafu bakarin din har sai dina ba bakar ya koma ga Allah shi ne ƙur'ani ɗaya a duniya a haɗe ba a kirjin wani ba a haɗe shi ne shi kadai sai aka kai level ɗin mushaf na sani bayan wafatin sayidina umaru sayidina usmanu sai sake sa lajina a zo a sake hada alkur'ani to wannan lajinan shine amir lumina ya rubuta alkur'ani shi kadai da hannunsa usman bin affan shine kake ji cewa mushabu usmani aka rubuta alkur'ani daban-daban guda shida sai aka zo aka haɗa sahabbai sai aka ce to wanne ne za a sakar wa duniya a cikin wannan guda shidan sai aka yi pointing din na sayyidina usman shine daga nan sai aka raba alkur'ani ɗaya a misra ɗaya a sham ɗaya a kufa ɗaya a busra ɗaya a maka ɗaya a madina iya ƙur'anin duniya kenan haka wannan rikicin yana daga cikin dalili da ya tanasuri shine ya bada wa'annan alhairi da ƙur'ani yanzu a gidanmu kowane gida kusan ya shiga to alhamdulillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka lamma qarabat wafatuhu alaihi salatu wassalam lokacin da wafatin manzo Allah ya matso fa'amma hunaka sai ishara imai kenan fakana ka annahuma haraja min ba'di sai ishara sai suka zamo kaman sun fito bayansa ne a lura da su domin akwai aswadul ansi akwai wayanda suka kira su wani annabawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daren da zai koma ga Allah ya faɗi an kashe ɗaya na Yaman da eh daga cikin wanda za su yi abin nan na abin nan daren da manzon Allah zai koma ga Allah ya ce yau na ga an kashe wani kaza da kaza ranan da manzon Allah zai ba duniya eh amma duk sahabban ba su fahimta ba sai bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani ya zo daga Yaman, da ya zo daga Yaman sai yana faɗa musu cewa Allahu Akbar, yau kwana kaza kenan da wani ya kashe wani. Domin manzala ya faɗi sunan shi su ko wasu sunan shi ba, sai a nan sha, waye ya kashe cewa ai wanda yake da awon annabtan nan ne, wane ya kashe shi ta, wane yana yana ce ai mutumin Yaman ne, ya kashe shi a can kuma Yaman ne. sai ce wani rana sai aka ga aka lissafa ranar sai aka ranar wafatin manzo Allah eh saura da shi kuma musailama tul kaddabi shi kuma sayyidina abubakar ne shi Halid bin Walid da amma wahashiyu shi ya kashe shi shi kuma shi kuma wahashiyu shi ya kashe sayyidina Hamza a zamanin musulunci to yanzu kuma lokaci ya da shi ne shi da maza Allah yake cewa ubangiji yana dariya wa waɗansu mutane biyu duk yan aljanna ne an yi faɗa tsakanin washu da sayyidina hamza washu ya kai sayyidina hamza aljanna a matsayin dan wuta daga baya kuma washu ya zama dan aljanna shi dukan su yan aljanna ne to maka je kaga za a yi tafi ke wa ma annal ba'diya ha huna ba'di ba'da al-faragi risalati bayan an turo annabta wa faragi zamaniha kuma zamaninta ya wuce an riga an gabatar fa inna sallallahu alaihi wasallam ina nazalat alaihi lokacin aka saukar manzo Allah idza jaa nasrullahi alima annaha nu'aytu ilay ko nuyat ilayhi nafsahu manzo Allah ya karbi kiran Allah wa fi hayi ibarun min qiba'i zamanin risalati wannan akwai labari da yankewar zamanin annabtan manzo Allah bi kauli saboda ubangiji ya ce fasaddi bi hamdi rabbika ka yawaita tasbihi da godiya ga ubangijinka ila li'annahu domin lamarin fi zamanin risalati a zamanin risala ne iza ja ta sauka saura kwana tamanin manzo Allah ya koma ga Allah saura kwana tamanin manzo Allah ya koma ga Allah iza ja ta sauka wa taraddud baina ahwaliha da kaiwa da kawowa tsakanin hali wa hakaniha da hukunci wa islahi majariha da gyara magudananta watan hidi tsurujiya da shimfiɗa hanyata wa makabilatin da gogayya ma yabdu lahu min alhaqi halki abinda zai bayyana daga halitta alattilaji maratibihim kowa gwargwadon martabanka abin da ya faru wa tabligu kullu martabatin da isar da kowace martaba ma ta tasbihi min hukumil ilahi abin da yake banta da shi daga hukuncin ubangiji wa hadha ta'abu wannan wahala istamuru lillahi billahi da dauke shi ne lillahi billahi dan Allah cikin Allah fa inna ruhahu alqudusiyya ruhin ta qudusiyya kanat qabla risala ta kasance kafin risala fin na'imi a cikin nima la yumasil wan na'im wanda babu wata ni'imar take kama da ita wa fi safai cikin tsarkaka min alwaqati daga cikin lokaci wa hana'in min al'aishi da godiya cikin rayuwa la yudraku qiyasa ba wanda ya sai faɗi cewa ga ita take fala ma wajahu Allah lokacin da ubangiji ya fuskantar ma halihi tare da wannan ila rutubil halqiya zuwa ga darajar halitta wa tarbiyatihim da tarbiyansu wa irshadin da nunin su wa tahmulu sikali a bayin da daukan nauyin wahalhaluwansu alama fi min albudi abin da ke cikin daga nisa an hadarati da ilahiya daga hadaran ubangiji ne falamma qala lahu lokacin da ubangiji ya ce masa idza jaa nasrullah idan nasarar ubangiji ta zo maka wal fatu da fatahi al murad bi fatahu makkata shine fatahu makka wa ra'aita nasa zaka ga mutane yadkhuluna fi dinillahi za su shiga addinin Allah afwajan afwajan wato ne jumla jumla ko ninki ninki fasabi da da rabi ka to kai godiya ga kai tasbihi ga godiya ga ubangijin ka wasu tagfiru ka nemi gafaran sa innahu shi ubangiji kana tawwaban mai karban tuba ne ahbarahu ubangiji ya bashi labari fi haza da wannan sura wa ashara lahu ya yi masa ishara ila annahu bazagati shamsul waqati wato lokaci rana ta nemi fitowa allazi yaruddu fi ila halatil ula wanda bai da shi halin sa na farko wa tafridul haqqi fi hadarul qudsi shine ubangiji zai kadaitar da kadaitar sa cikin hadaran tsarkaka wa adam tawajjuh li gairi wanda ko babu wanda zai dauka wannan taujihin haisi tayyibu lahum ni'ani wanda da daga ta wajen ni'ima kan ni'imal awwal kamar ni'iman farko falamman ta'ala waqatu risalati lokacin da lokacin risala ya kare wani kaba ya hukunta ya kare wata makana ma yuradu mina yayi abin da ake nufi ka dau sallallahu alaihi wasallam fara ga umru kai ka ce manzo Allah shekarun sa ya kare ne fa bi hunaka qama mal'unani to a wannan lokacin ne tsinan nun nan guda biyu suka tashi ba dan kilayi muddatu risalati wato risala ta yi ruku'u tana neman ta kai karshe fasadaka qawluhu sai Allah ya gaskatar da maganarsa ya harjani min ba'di kaga ba ba da wafati ake nufi ba dan qida'i waqtu risalati wato an tafi an yi annabta tunda annabta yana shekara arba'in aka bashi shekara ashirin da uku yayi yana annabta to a ƙarshe kuma wannan lokacin ya lokacin da ya dawo madina ne tukuna wanda suka yi abin da suka faɗa kaga ba da risala ne fakana musailama bil yamama ka gani ko shi musailama yana yamama idda arsalata ya ce shi annabi ne aswadul ansi wanda nake faɗa inda arin salata shi kuma yace shi annabi ne bil yaman a yaman yake wa ka qauli sallallahu alaihi wasallama kaman faɗin manzo Allah ra'aitu laylatan rajulun salih na ga wani mutumin kirki ni da ababakar bi rasulillahi ya kewaye manzan abubakar da manzan Allah wani da umaru bi abubakar ya kewaye umaru da abubakar wani da usman bi umara ka gani a harajawa abu da kitabun fi hulafa'il ba'da wannan shi kuma to kowa nan za mu tashi ya kamata shi ma karatunsa daban ne saboda mun fara ya kamata a warware Allah ya ba mu ilimi albarka wannan irin wayannan abubuwan yana sa mutum ya gane wasu abubuwa masu zurfi kwarai eh wanda lam ya'rifu min qabl wala shamma ra'ihatu ma'rifatihi ma ko tunanin kama bai taba kawowa nan ba kaga kan wannan na izaji annan shine sayyidina Umaru ya haɗa sahabban manzo Allah da ya haɗa su a zarar a wajen mitin sai ya ɗauko Abdullahi bin Mas'udi sai ya shigo da shi. Sai suka ce, Malaka, yaya za ka ɗauko yaro ka kawo shi nan? Sai ce, Unzur ilai fa innahu Abdullahi, ku kalle shi Abdullahi ne. Abdullahi bin Abbas ba Abdullahi bin Umar ba ma'ana balle ku ce na ɗauko ɗana sai ce da Allah na tambaye ku me kuka fahimta da saukan izaja na surullahi duk sabon sai na umar ne tambaye su me kuka fahimta da saukan izaja na surullahi wannan ya faɗi nashi wannan ya faɗi nashi wannan ya faɗi nashi wannan ya faɗi nashi sai ce abdullahi mai kafa fahimta da sauƙin ya zaji na surun la ya ce wallahi manzo Allah ya kusan komawa ga Allah ne ya ce ni ma abin da na fahimta ke nan ta kun ji dalilin da ya sa na kawo shi shi saukan ayar kawai sai gane annabi zai koma ga Allah ne da Umar da Abdullahi bin Abdullahi kuma yana yaro saboda aya manzo Allah ya ce Allahumma faqihu fid dini wa allimhu tawila to shi ne abin ya nuna musu eh su gane magana ta ciki to sai zamo tsakanin wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da saukan izaja kwana 80 kaga magana ta yi Allah ya samu dace Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gure wal hatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدر مقدار الأجن صلاة تملأ الأزل ولا أبد الزمن ومكان مدروبة في كل عدد بعدد ما جئ لبقايا وإذن سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب الفاتحة